idan ya zamo magajin ya tare da ɓangarori guda biyu wanda da kowanne daga ɓangarorin biyu sa biye gado to fa bi aka wani nasabai to zai gado da nisbar da yake tafi ƙarfi sai ya gado da wanda yake tafi ƙarfi a ciki ina misali kamar uwa wadda take kuma yar uwa kamar a ce asali ba ma guje ne ba ma guje ne sai ya auri wato uwarsa sai ya haihu da ita ya haihu da uwar tasa sai kuma duk suka musulunta da shi da uwar tasa da yan nan tasa to yanzu ita wannan uwar dangane da wato ita wannan yar da ita da wannan uban nata yan uwa ne yan uwa ne amma kuma gashi yarsa ce yar uwarsa ce lu'ummiya ala kulli hali za a ce yar uwarsa ce lu'ummiya amma kuma yarsa ce to a wannan halin sai ta gado da fuskar ya tunda ya ta fi karfi fiye da yan uwa ya ba inda za ta faɗi daga gado ita ko yan uwa kowace iri ce in akwai ɗaya daga cikin mutum uku ba ta da gado kowace irin yan uwa ce ko shaƙiƙiya ce ko da uwa ɗaya uba ɗaya ne in akwai ɗa ko ɗan ɗa ko uba in aka samu ɗaya daga ukun nan to ya kori kowane irin ɗan uwa in an sami ɗaya a cikin ukun nan to ya kori kowane irin ɗan uwa to to a sannan sai a gado haka nan uwar da take yan uwa ce ita ma kuma sai wato kamar ba ma guje ya auri yarsa sai ya haifi da ita kaga yanzu ita uwan nan uwar yan nan yar uwarta ce kuma yar uwarta ce kuma da to sai ta gado ta fuskar cewa uwa ce tunda uwa ba inda za ta faɗi ita ko yar uwa tana faduwa to akwai wasu mata guda biyar irin wannan faɗakarwar da wannan mai littafin yakan yi shi yasa aka ce a tsaya a bi shi wanda so da yawa abu ne wanda yake a fili amma da yake ba a tsaya an yi bayani a kansu dalla dalla ba sai so da yawa a rasa ya suke sai so da yawa a rasa ya suke kamar shekarar jiya wani da daddare ke abin dan limami ne ba ke magana akan wani rabon gado wanda yake akwai ɗan shaƙiƙi da ɗan shaƙiƙiya to su mutane gani suke to ya za a ce ɗan uwanta ya gado ita ba za ta yi gado ba da masa cewa to ai yana cikin matan da yake aka ce damin su sai dai ƴan uwansu maza su yi gado amma su ba za su yi ba to da ya faɗa masa duk da haka har dare suna ta abin nan da sassafa da hutun biyar da wani abu yake bugowa ya cewa yanzu ba za wannan ya ba za ta yi gado ba ita ya shakikin nan ba za ta yi gado ba sai dan shakikin da kawai zai gado an faɗa a baya ko shi mai wannan littafin ya fito da shi kuru-kuru ya faɗa cewa wayannan mata guda hudu su sai ba za su yi gado ba yan uwansu maza ne wa min humu arba'atun in fara da kullum anu da bilirsi abada لأنها لم تكن من نساء وارثة سبع بلم كراء to to shi mai wannan littafin yana kokari ya fito da matsalolin irin wannan a fili yanda za a fi ganin su yace akwai wasu mata guda biyar la yarsuna gaira hunna da ba za su gado ba ba za su gado ba wa zalikal garu amma shi wanda ba za su gara ba za su gada ba shi kuma zai gaje su akwai wasu mata guda biyar da suna da ɗan uwan da ba za su gada ba amma shi kuma wannan ɗan uwan nasu zai gaje su ta yi a ce ya gaje su su wayannan matan guda biyar su ne wayanne yar ɗan uwa yar ɗan uwa ko da yar ɗan uwa shigigi ce ba ta da gado kuma tana da ɗan uwa namiji shi ɗan uwan shi zai gado ita ba za ta yi gado ba amma kaga aminta ai zai gaje ta ammi ba yana cikin magada ba ammi matukar shakiki ne ko li'abbi ai zai gado ammi li ummi shine kawai baya gado dan uwan da yake uwa kawai suka hada da uba to shine ba shi da gado amma dan uwan uba wanda yake sun hada uwa ɗaya uba ɗaya da uban nan ko ko sun hada uba da uba to zai gado amma ita kuma yar dan uwan ba za ta gaje shi ba shi zai gaje ta ita ba za ta gaje shi ba sai yar ammi yar ammi ba ta gado amma dan ammi zai gaje ta shi yasa da a ce mutum biyu uwa ɗaya uba ɗaya ko ko duk uba ɗaya ɗaya haifi ɗa namiji ɗaya haifi ya mace shi yanzu wannan ɗan nan namiji ta yi gaji ɗan nan mace amma ita ba za ta taba gadon sa ba ita ba za ta taba gadon sa ba dan yar ammi ko da yar ammi shagege ce ba ta da gado dan ammi kuwa da dan ammi shagege da dan ammi la'abbi duk suna da gado sai kuma amma ko ammatu wadda take amma ita ma tana gado ana gadonta amma ita ba ta gado yan uwar uba ita ba za ta gaji dan dan uwanta ba amma shi dan dan uwa zai gado dan dan uwa shakiki yana gado dan dan uwa li'abi ma yana gado dan dan uwa lu'ummi shine bai da gado sai kuma wa bintu binti sai kuma yar ya yar ya ita ba za ta yi gado ba amma kakatta wato wa bintu binti mura'atin wa bintu binti mura'atin yar yar mace to ita ba za ta gado ba amma kakatta za ta gaje ta ai uwan uwa tana gado kaka ta wajen uwa tana da gado amma kuma ita yar ya ba ta da gado ita ce ta hudu kenan a sai kuma wadda wato aka yanta ta ita wadda aka yanta ta ita za a gaje ta amma ita ba za ta yi gado ba maulal asfal baya gado shi yasa maulatu sufla ba ta gado maulatu sufla kenan ta zama za a kira ta maulatu sufla maulatu uliya ita ce take gado ita ce wadda ta yanta ita wadda ta yanta za ta yi gado ita ko wadda aka yanta ba za ta gaji wadda ta yanta ta ba ta wato akwai hadisi wanda yake nuna cewa a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama akwai wanda yake ya mutu bai ba kowa ba sai wanda ya yanta malaman hadisi suna kawo hadisin a misali ko a matsayin misali a wani babi ne na ilimin hadisin na masu hadisin ya shi shi wa dan fodo ya faɗa bisbawun rawi ka misliman mata ولا وارث لا إلا الذي أعتقه قد وصلا وانيني قارشم ابن عيينة ne وحماد رسلا والموصل المحفوظ جم الفرلا a wani babi ake kawo wannan hadisin su waye kuma suka kafa hujja da hadisin ya bayan cewa ya zo ruwaya biyu akwai ruwaya wadda take muttasila akwai wadda take mursala ko to wace ce ta farin jaye kuma bayan nan menene matsayin hadisin kuma suwaye a cikin malamai suka kafa hujja da hadisin ko ko ba wanda ya kafa hujja da hadisin wanda ba su kafa hujja da hadisin ba menene hujjojinsu a kai menene hujjojinsu a kai na kamar su malikawa kaga su malikawa sun ce da mun maulal asfal baya gado gaba daya ya zama kenan hadisin ala kulli halin ba su yi aiki da shi ba to wani hujjoji suka dogara da su da amfanin shiga guri da yawa kenan ko wannan sai ta ko ina sai a hada a fita ko in an debo nan an debo nan an debo nan sai a hada a fita a gaya abin yake a fili to a gadan magadan nan akwai wanda yake ƙur'ani ya tabbatar akwai wanda sunna ce ta tabbatar akwai wanda yake kuma ijima'i ne ya tabbatar to su ba kokonto shi yasa magadan nan a iya kasa su kashe uku akwai wanda gadon su ƙur'ani ne ya tabbatar wanda aka ce su wanda gadon nasu ƙur'ani ne ya tabbatar a iya kasa su gida biyar na farko dai akwai 'ya'yan tsatsu maza da mata wanda su aka fara faɗa ma a ayar gado ko yusuf kuma lafiya wuladukum na biyu iyaye uwa da uba gadon su qur'ani ya tabbatar da shi wali abawaihi li kulli wahidin minhum basudusu mimma taraka in kana lahu walad na uku shine miji da mace mata aure su ma gadon su qur'ani ya tabbatar da shi wala kun su ma taraka zuwajukum illa ne kullahunna walad ولكم الربع مما تركنا إن لم يكن لهن إن لم يكن لكم ولد na hudu shine yan uwa ummai mazan su da matan su to su ma gadan su qur'ani ya kawo shine wa in kana rajulu yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun fal kullu wahidin minhum as-sudus gadan yan uwa ummai qur'ani ya tabbatar da shi fa in kanu aksara min zalika fa shuraka fi sulus na biyar yan uwa shakikai mazansu da matansu su ma ƙur'ani ya kawo gadansu can a ƙarshen sura yastaftuna qul illahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ahlun kutum falaha nisu ma tarak har zuwa wato wato har zuwa ƙarshen wanda ko su gadan su ta hadisi ne da guda goma sha ɗaya ne nau'i goma sha ɗaya ne akwai ɗan ɗan uwa shagege ɗan ɗan uwa li'abi ammi shagege dan ami shagege ami li'abi dan ami li'abi mai yantawa sai kaka uwar uwa sai kuma yar da tare da izzazo sai kuma yar uwa li'abiya tare da shagege to wayannan gadan su ta hadisi ne wanda yake ko ta ijma'i ne to su kashi hudu ne wanda gadan su ta ijma'i ne aka kai ga ganowa to kashi hudu ne shine ‘ya'yan ɗa maza da mata. ‘Ya'yan ɗa mazansu da matansu gadansu ta fuskar ijima'i ne. Sahabban annabi Allah ya ƙara musu yadda gaba ɗaya sun gama akan cewa ɗan ɗa kamar ɗa yake inda ya zamo ba ɗa. Wannan ijima'i ne na sahabbai. Shi ya sa ɗan ɗa ya tsaya matsayin ɗa a duk abin da zai gada ko abin da zai tsare. Amma waɗansu suke cewa ai ‘ya'yan ɗa ba daidai ne a ce za a mai da maganin su ga ijma'i ba ai nasu qur'ani ya zo da su tunda in an ce auladu ai ya hada hayyayen da eh wato ya hada hayyayen da shi yasa suke ganin cewa a ai nasu qur'ani ma ya tabbatar da gadon su yayan da to amma dai ala kulli halin kuma an sami ijma'i wanda shi ijma'in an samu a irin nan to ya dauke duk wani iskali tunda wani tabi ce aula da din iyaka ana nufin ƴaƴan da suke lissulbi ƴaƴan da mutum ya haifa kai tsaye ban da ƴaƴan ɗansa to amma da aka samu wannan ijma'in ya kawar da duk wani sabani a ijma'i ba irin inda yake aiki irin wajen fassara nasi ijma'i karfinsa ya fi yawa wajen fassara nasi saboda nasi ta yi ko da yana ihtimali ko da yana ihtimali to amma yin ijma'i ya zo da ɗaukan wani daga cikin ihtimalolin dole a kyale wancan ihtimali yanzu misali kamar yadda mai alfetul usul shawab ladan fodo yake kawo ya kawo game da cewa idan da za a tsaya ta fuskar lugga kawai ta yi a ce kafafu a wajen alwala shafar su za ba sai an wanke ba man jawwazal masa bil ihtimali العرف للراس كالجبال عن الهدي نرده منين بعمل الصحابة فضلهم أظلمنا إجابة to a sannan zan faɗa to gaba ɗaya dai abin da aka rawaito daga sabai shine in sun yi alwala matuƙar ba kafafun suna huffe ba to wanke kafafun suke shi yasa shi wannan ya ayyana ɗauki dole ɗaya fassara ba dama a ce za a ɗauki ɗaya fassarar ko da yake a zahiri ta fuskar lugga ta yiwu a ce tana da mashiga ita ma ko kuma misali kama a aya aure yau adadin matan da aka halatta wato wato masana banki ma dabal kuma nisa'i masana wasu lasa wa ruba kaga wannan wadin an kawo shi ne a matsayin au tunda ba dama a ce za a hada autun kuma wadda take ta tahayiri ba wai ta ibaha ba ba dama a ce za a hada bibiyin da uku ukun da hurhudu a ce har sai mutum ya auri guda tara ko amma idan da ta zahirin lugga ne haka din na yiwa to amma cewa dukkan sahabbai an gamu ta in ta fuska hadisi ne a iya cewa ai hadisin ahadi ne wani ya iya cewa to ai wannan nasi na qur'ani amin hadisin ne da aka ruwaito akan cewa aure ba a auren fiye da mace hudu ta a ce ai ahadi ne ba dukkan malamai ne suka gama akan cewa ahadi zai iya tasirin qur'ani ba to amma ga ijma'i duk sahabbai sun gamu akan cewa musulmi ba daidai ne wakaci ɗaya a wuri fiye da mace hudu ba shi yasa nan jima'in ya ayyana dole a ɗau wannan fassarar a wannan waje dole a ɗau wannan fassarar a wannan waje ba za a ce za a ɗau wata fassara ba shi yasa jima'i ba inda ya fi aiki irin wajen fassara nassoshi yana da aiki kwarai wajen fassara nassoshi to na bangare na biyu wanda su gadon su da ijima'i ne su ne yan uwa ne abai maza na to ai wancan na farko ne ko na farko ƴaƴan da na biyu shine yan uwa ne abai mazan su da matan su to an sami ijma'in sahabbai akan cewa an an samu dan uwa li'abi in ba shakiki to matsayin li'abi yake matsayin shakiki yake in ba a mushtarika ba a mushtarika nan ne li'abi ba zai taba zamowa daidai da lu'ummi ba a matsala mushtarika wacce ce mushtarika hmm? eh to ya take ita ce himariya ko hab anna abana himaran aw hajaran mulkan fil yammi inda aka mutu aka bar miji da uwa da lu'ummai biyu da kuma shakikai ko shakiki ɗaya ko ita ce mushtarika to anan in li'abi aka bari duk an gama akan cewa ya faɗi anan ne li'abi kaga ba zai tsaya kamar matsayin shakiki ba hakanan akwai wani wajen da yake li'abi ba zai tsaya matsayin shakiki ba shi musamman shine inda yake aka mutu aka bar ya da yar uwa shakikiya da dan uwa li'abi kaga nan yar uwa shakikiya ta kori dan uwa li'abi tunda ita yar uwa shakikiya za ta gado ne da asirci shi ma ku dan uwa li'abi ba shi da wani gado in ba da asirci ba to anan tunda masu asirci biyu sun haɗu dole wanda ya fi karfi ya kore da dan ka'idar gado bayan da za a yi masu asirci iri biyu su haɗu dole sai dai iri ɗaya shi yasa nan idan da shakiki ne zai zai za su gado ne tare da yan uwarsa shakikiya amma li'abi shi an kore shi a nan a nan an kore shi waje na uku da aka yi gado da ijma'i shine kaka na wajen uba wanda sahabbai sun gamu akan cewa kaka in ba uba kamar uba ne ehem shi sai ko a waje hudu to shi ne aka dan samu sabani tsakaninsu kamar in akwai yan uwa to wasu a cikin sahabbai sun tafi akan cewa kaka ya kori yan uwa amma wasu da yawa sun tafi akan cewa da yan uwa da kaka duk matsayinsu da kamar yadda yake a masabar malikawa da shafi'awa mako amma hanafiyawa su sun ɗauki kauli da cewa ai kaka ya kori yan uwa kaka ya kori yan uwa hakan nan kuma wato wannan yana cikin guraren da yake shi kaka ba za a ce matsayin uba ba ne da wasu sun ce matsayin uban ne amma wasu sukan ce ba matsayin uba ba ne to kuma sai inda yake shi uba uba ya kori uwarsa daga gado in akwai uba kaka uwar uba ba za ta yi gado ba amma akwai kaka namiji ga kuma kaka mace uwar uba to wannan duk za su gadi zai gadan su ta gadan ta zai gadan su za kuma ita ma ta nata to haka nan kuma waje na uku shine ita uwa idan a garrawa ce tana tare da uba to za ta gaji sulsul baki ne amma idan tana tare da kaka to wannan sulsi na asali za ta gada za ta gaji sulsi ne na asali to na hudu daga cikin in wanda gadansa aka samu ta fuskar ijma'i shine kaka uwar uba kaka uwar uba an sahabbai ne suka yi ijma'i akan cewa to ita ma a bata su da sima annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa kaka uwar uwa ita za ta yi gado amma zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba taɓa kawo gado wanda yake a cikin wanda aka bari akwai uwar uba ba sai a zamanin sayyidina abubakar yake cewa to ga wanda aka faɗa wanda cikin sabon yake cewa to ito can ma da ba za a gaje ta ba amma aka ba ta gado to ballantana wannan da ita za a gaje ta ai kana ma kenan a ba ta gado waccan jikan nata ba zai gaje ta ba amma ko tare da haka aka ba ta gado to ita ko wannan ai jikan zai gaje ta dan da yana gado yadda tana gado to kana ma ita ya ce a bata gado sai sai dana abubakar ya ce to shi kenan yanzu in ke kadai kika zo za a baki sulusi yanda za a ba uwar uwa in kuma da ke da ita ne kuka zo to sai a hada a baku sulusun ku je ku raba ahan ku je ku raba to wannan shine tsarin yanda su gadan nasu yake shine ma'anar wannan baiti nasu da yake cewa wa irsun karkana fil kitabi sunnatin jima'in bilar tiyadi to Allah gane da mu alhamdulillah ya dangane da shafa ka'e eh yau wasu suna ganin tabiriya ce ba su ko malikawa suna ganin taki ce ta zo ne don takili to dangane da a ba sami ijimai a kai ba da an sami ijimai da ba samu sabani tsakaninsu ba shi kuma zarar aiki ba lalle yana fa'idantar da wajabci ba ballantana shi kansa aikin an sami wato yanda ruwa ya tazo ba yana ɗaukan fassara ɗaya ba kaga masal sula sallallahu alaihi wasallam ala nasiyatihi to ya ka nasiyar kawai ya shafa ko kuwa a'a ya shafa ne ya hada hadda nasiyar wajen shafa kaga shi yana ihtimali kenan yawa su hanafiyawa suna ganin kamar nasi ne akan nasiya cewa kenan a shi rubi'in kai to sai zamo ba sai lalle nasiyar ba in ya iyaka rubi'in kai in aka shafa ya wadatar a wajen su hanafiyawa amma su shafiyawa suka ce ko ya tsawo kuma aka dora ai ya wadatar to alhamdulillah lokacin ya yi